rahmatullahi wa barakatu muna sake mika godiyar mu ga Allah ta'ala wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wani na biyar a cikin watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan uku meladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi na ƙoƙarin tarjama ma'anonin ayoyin alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaƙa wajen faɗa da fassara abin da yake shine daidai sannan kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace da ladan da ake bayarwa idan ƴan uwa ba su manta ba har yanzu muna cikin suratul nahli yadda muka tsaya akan aya ta 115 yau kuma za mu tashi aya ta 116 yadda Allah ta'ala yake butun asalin yadda mutane suke kirkiran ƙarya musamman Yahudawa su jingina ga Allah ta'ala wajen faɗin abin da suke so na halattawa ko haramtawa. Allah ta'ala sai yake gargaɗinsu da mu kuma da wannan saƙo iso kanmu. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الله مدوكين سركي yace ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ya ce wala taqulu kada ku ce lima tasifu alsinatakum alkadhiba irin abin da hartunan ku suke sifanta muku na ƙarya ku ce hadha halal wannan halal ne wa hadha haram wannan kuma haram ne mana ku bayyana wani abin da kuke so ku halatta shi ku bayyana wani abin da ba kwa so ku haramta shi Allah ce kada ku yi haka litaftaru ala Allahi alkaziba dan ku kirkiri ƙarya ku jingina ta ga Allah babu kyau kar mutum ya faɗi abin da ba haka bane kuma ya jingina wannan al'amari zuwa ga Allah ta'ala in yi haka ya aikata babban laifi shi sa Allah sai ce innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkaziba lalle waɗannan da suke ƙirƙiran ƙarya suke jingina ta zuwa ga Allah la yuflihun ba za su taɓa rabota ba ba su taɓa cin nasara ba ba su taɓa samun ainihin abin da suke so ba ai malam yace wala taqulu ayyuhal mushrikun kada ku faɗa ya ku mushrikai lil kadhibi don ƙarya allazi tasifuhu alsinatukum wadda haratunan ku suke siffanta muku ku faɗa me hada halal wannan abun halal ne lima haramahu Allah dan me yasa Allah zai haram zai haramta shi kaga kamar suna tuhumar Allah kenan ko bayan Allah ya tabbatar da dalilai da yasa shi din ya haramta Allah shi ya halitta da ya halitta nan kuma ya san abin da yake daidai ga halitta ya san abin da yake ba daidai ba ga halitta ya san abin da in halitta ta yi amfani da shi zai cutar da ita ya san abin da idan halitta ta yi amfani da shi ba zai cutar da ita ba don haka sai ya ce abu kaza haramun ne abu kaza halal ne to su yahudawa kamar suna tuhumar Allah abin da ransa yake so in an ce haramun ne to kaga za su zo su yi kokarin kawo irin wannan don su me su ainihin gigita wadda bai san me yake ba shi sa za su ce haza halal sai su ɗauki wani abu sai su bayyana su ce wannan abun halal ne lima haramahu Allah to dan me yasa Allah zai haramta wannan wa haza haram sai kuma su duba wani abu su ce wannan kuma haram ne lima ahallahu Allah me yasa Allah zai halatta wannan malai yace sun ya gabatan koi ba li takhtali'u ala Allahi al-kadhib dan su kirkiri ƙarya su jingina zuwa ga Allah bi nasabati tahlili wa tahrim ilayhi ta hanyar danganta halacci ko haramci zuwa ga Allah ta'ala Allah yace innal ladhina yakhtali'una ala Allahi al-kadhib lalle wa'ida suke kirkiran ƙarya suke jingina zuwa ga Allah la yafuduna bi khairin fid dunya ba za su taɓa rabota da wani alkhairi ba a wannan duniya ɗin mana duk wani alkhairi da kake tsammani ɗan adam zai samu inda yana kawo ƙarya ya jingina ba zai samu wannan ba ba zai rabauta da samu wannan alkhairi ba fit duniya a wannan duniya wala fil akhira haka kuma a lahira ɗan adam ba zai samu ba ashe kenan ya kamata mu gane kada mu yadda mu dinga kirkiran abin da Allah ya ce haramun ne ku ce halal ne ko abin da Allah ya ce halal ne ka ce haramun ne babu kyau kar mutum ya haka wannan yakan ja dan adam ya kasa samun rabota a duniya da lahira kuma wannan shine illar ƙarya yin ƙarya da kirkiran ƙarya ɗaya daga cikin illolin kenan dan adam zai waye gari ba zai iya samun rabo ba a duniya da lahira sakamakon ɗabi'a ta ƙarya ƙaryar ma mai nauyi ta ƙirƙiran abu a jingina shi zuwa ga zuwa ga Allah ta'ala ko a ƙirƙiri abu a jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a faɗa musu mata'u wannan duniya ba da kuke gani dan jin daɗi ne kalili wanda yake dan kaɗan duk abin da za ka yi a duniya jin daɗi ne ɗan ƙanƙani lokaci ne idan Allah ya ce ya ɗiba maka shekara ɗari lokaci ɗaya za ta ƙare ce babu kai shi sa ya ce mata'un ƙale jin daɗi ne ɗan ƙanƙari wanda zai faru a wannan duniya sai ce wala hum azabun ali amma suna da azaba mai raɗaɗin gaske ai mata'in fi duniya mata'un za'il yace jin daɗin da suke a wannan a wannan duniya jin daɗi ne mai gushewa ta'il wanda yake ba shi da tabbas walawun fil akhirati amma suna da shi a lahira azabun mu'ajib suna da azaba mai tsananin musiba mai tsananin zafi kaga shi kenan ya kamata mu gane karka shiga cikin sahun mutane da suke kokarin mai jingina abubuwa ko halatta abin da Allah ya haramta ko kuma haramta abin da Allah ya halatta karka yadda ka fada cikin su idan wani dadin duniya ne yasa zaka shiga to Allah ya gaya maka jin dadin duniya dan kadan ne kuma yana gushewa dadin duniya yana gushewa ta sifo ta fuskoki kamar haka sifa ta farko da mutane suka fi yadda kai tsaye daɗin duniya yana iya gushewa shi ne a ce mutum ya mutu. Siffa ta biyu, wadda daɗin duniya yake gushewa shi ne tsufa. Idan ka manyanta zai gama zai gaba komai kake iya cewa. In girma ya kama ka, sai ka wayi gari abinci ma sai ka zaɓa. Kuma in tafiya sai tafiya abincin kansa sai ya koma mai ruwa-ruwa kaga ina daɗi a ciki
in kuma wannan bai faru ba ta hanya ta uku da abin ake samun jin daɗi ya zama ɗan kaɗan shine ɗan adam yakan rasa abin kawai gari a ce abin da kake gadara da shi babu shi Allah ya ƙarar da shi sai dai a bada labari ai dawa ne alhaji ne akwai kuɗi Allah ya taimake shi ya yi alheri to ka yi sa'a to in wannan bai samu ba hanya ta hudu da jin daɗin duniya yake goce wa ɗan adam shi ne sai a jarabe ka da jinya akwai jinyar da sai a ɗora maka ita kuma kana kurayu kai da ita ina jin daɗinka da wannan sai kurayu kai da jinyar kullum tana tare da kai kamar yadda bai balaga yake faɗa ko yana so ya gwada ya ce za'irati walaysa taduruni illa fi zalam ya ce yana da wata mai kawo masa ziyara ba ta ziyartarsa sai cikin duhun dare ya ce iza ja'at idan wannan mai ziyara ta zo ya bi kuli wa anha sai ce mayafin da muke rukuwa sai ya mun kaɗan ya mata kaɗan shi ne gangar jikinsa ai zazzaɓe jikin mutum yake shiga ko yana siffanta zazzaɓe da yake yadda yake zuwa jikin ɗan adam to haka kai ma in Allah ya ga dama kana cikin jin daɗi da ni'ima da komai sai a barka da kayan cin daɗin amma sai a ɗora ma jinya ba ka da lokacin da za ka ci daɗin in na sawa a baki ne ba ka da lokacin da za ka ji daɗin in na sawa a jiki ne ba ka da lokacin da za ka ji daɗin in na hawa ne ka hau ka je ko ina kana ji kana gani Allah ya tare jin daɗi shi sa Allah ya ce mata'un qalil daɗin duniya dan lokaci ne kankani saboda haka in baka ma mutu ba sai Allah ya kawo nan dalilai sai jin daɗin naka ya goce gashi nan kana raye kana gani yana yin kaza ba za ka iya ba kaga ya kamata ɗan adam ya tsaya ya kiyaye waɗannan abubuwan da Allah ya ce ya kiyaye in Allah ya halatta abu ka bar shi a halarsa ɗinsa in Allah ya haramta abu ka bar shi a haramun ɗinsa kar ka faɗa cikin ƙoƙarin mai halattawa ko haramtawa sai ka faɗa cikin bala'i Allah ce wa alal ladina hadu lalle wannan haramcin ina nan akan waɗanda suke hudawa haramna ma qasasna alayka mun haramta musu abin da muka baka labari min qablu tun gabanin wannan lokaci Allah ta'ala ya bada labarin cewa Allah ya haramta wa yahudawa kitse da naman saniya da sauran abubuwa da suke kama da haka to wayannan sune min qablun da aka faɗa mana Allah ya haramta musu ta'ammuli da waɗannan abubuwan sai annabi ya ce qatalan lahu yahuda ko annabi ya ce Allah tsine yahudawa lokacin da Allah ya haramta musu cin kitse jamaluhu sai suka kawata shi wa ba'u suka sai da shi wa akalu samanahu sai suka ci kudin to haka kai ba an ka biye su haka za ka faɗa ce maka ai wannan kai tsaye babu haramun ne amma in ka gyara shi ya koma ka ba ai ba shi ka ci ba kudin ka ci manzo Allah ya ce Allah ya tsine wa yahudawa yayin da Allah ya haramta musu cin kitse da dabbobi jamaluhu sai suka kawata shi wa ba'uhu suka sai da shi wa akalu samanahu sai suka ci kudin dare yake da kaci shi a matsayin kitse da ba ta fahimta to Allah ya haramta musu haka to Allah ya haramta wa Yahudawa wasu nau'uka na abinci da ya shafi nama da abubuwa da suke kama da haka shi da Allah yake ba yake ba mu labarin cewa eh mun haramta wa Yahudawa abinda muka baka labari tun gabanin wannan lokaci sai Allah ya ce wa ma zalamnahu wannan haramci da muka yi musu kuma zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadlimun sai dai kawo kansu kazan suna zalunta mala yace wa alal yahudu haramna ma akbarnaka bi yace yahudawa mun haramta musu abin da muka baka labari da shi ayyuhar rasul ya kai wannan manzo min qabl tun gabanin wannan lokaci wa huwa kullu zi dhufrin an haramta musu dabba duk wata wadda take da mai da farci duk dabba mai farci an haramta yahuda su ci wa shuhumul baqar da kitsan saniya wal ganami da awaki da tumaki duk an haramta musu illa ma ma hamalat zuhura sai abin da gadan bayan su ya dauka au ma'awa ko kuma abin da gangan jikinsu ko kashin da yake jikinsu wanda ya zo ya rabu da shi kana mukhtalidan ya zama ya gauraya misali nama da kitse ya gauraya aga ba za ka iya cire kitsen ba ko to irin wannan shine aka bar musu cewa babu lefist wanda ya zo ya gauraya da kashi sai Allah ya ce wa ma zalamnahu wa muzalice su ba bi tahrimi zalika alaihim ta hanyar haramta haka a gare su walakin kano zalimina sai dai su su ne azzalime da an fusihim ga kawukansu bil kufri saboda kafirci da suke yi wal bagai da zalunci da suke yi wa kun ga har yanzu wannan sifa guda biyu tana bin yahudawa har yanzu a duniya babu wanda ya kai su kafirci ko babu wanda ya kai su zalunci ku duba abin da yake faruwa a Gaza yanzu ku ga dai irin barnar da suke yi da cutar da mutane da suke yi amma kun ga sun yi shiru ba ruwansu saboda su suke da wannan duniya sun fi ƙarfin kowa da haka duniya ma dole ta miƙa wuya ta bi abin da suke suke suke yi daga shi sa Allah Allah ya ce fasta haqqul tahrim a dalilin wannan sai suka cancanci haramci Allah ya haramta musu wayannan abubuwa uqubatan lahum dan ya zama uquba a gare su Allah ya haramta musu wannan domin wannan haramcin ya zama musu azaba ya zama musu ainihin foro ta yi su gyara su zo su bi Allah su tuba su kyauta tsakaninsu da Allah amma in ba su yi haka ba to wannan uqubar haka za ta ci gaba har yau kuma wani haramci yana kansu amma Allah sai ce ثم إن إن ربك ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
الله تعالى يقول ثم إن ربك sannan lalle ubangijinka lillazina amilu su'a ga wayanda suka yi aiki mummuna bi jahalatin a halin jahilci ana mutum ya aikata wani aiki amma a lokacin da ya wannan aikin bai da ilimi bai san cewa shari'a ta hana wannan abun ba iliminsa a shari'ance da wannan abun babu to sai ya zo ya gane cewa shari'a ta haram nan abu me zai tsumba tabu ya ce sannan sai suka tuba min ba da zalika bayan sun aikata barna da jahilci sai ilimi ya zo musu da ilimi ya zo musu kuma suka gyara suka gane cewa abin da suka yi a baya lalle kuskure ne to sai suka yi tuba jama'a in an ce tuba a musulunci ana tuba amma laifuffuka kala biyu ne akwai saga'ir zunub akwai kaba'ir zunub saga'ir zunub mutum ya ce astagfirullah ko yayi wasu ayyuka to ana kankare masa irin waɗannan laifuffuka sake kira ƙananan laifuffuka su ba sa buƙatan tuba amma za ka ce ka tuba a Allah ka yi istighfari Allah zai gafarta maka ƙananan zunubai ko kuma wani aiki da za ka yi wanda yake da alaƙa da addinin musulunci sai ya zama wannan aikin ya zama dalilin kankare maka irin wa'annan ƙananan laifuffuka kamar wani irin aiki kamar alwala kamar takowa daga gidanka ka zo masallaci kamar zama kana jiran sallah a masallaci duka wa'annan suna zama dalilan kankarar ƙananan zunubai a mutum kamar sallar juma'a ka je wannan juma'a juma'a ta gaba ma ka je kamar sallah azumi wannan shekara ta zo wata shekara ma ta zo kana raye kai azumi duk wannan yana zama dalilan da za a kankare maka ƙananan zunubai ta amma manya-manyan zunubai kaba'ir zunub wayannan ba a yafe wa mutum sai mutum ya tuba shi kuma tuba kamar yadda abu ne wanda an sha karantar da mu mun sha ji a wajen maluma suna faɗa tuba an ginda ya sharuɗa da tuba duk wanda zai tuba akwai sharuɗa sharuɗan tuba guda uku ko guda huɗu sharuɗan tuba suna zama guda uku idan abin da ɗan adam zai tuba a kansa yana da alaƙa da shi da mahaliccinsa ne to sharɗan tuba guda uku ne amma idan abin da yake kana neman tuba a kansa yana da alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam to sharɗan tuba guda huɗu ne da aka sharɗi na farko na tuba shine wa an yi turakal masu ya tafi sa'ati yanzu kana aikata sa'o sai ka tuna Allah ta'ala ya hana ka ji tsoron Allah to take sai ka daina wannan aiki nan take sai ka daina wannan shine shar'i na farko ka karyo wani abu zaka ci ka san haramun ne sai ka tuna girman Allah to sai ka tofar da shi sai ka jefar da na hannunka shine wa an yatrakal masu ya tafi sa'atiya mutum ya bar sakon ya bar wannan aiki na laifi da yake yi a cikin lokacin da yake yi sharɗi na biyu shine annadamu alama fata mutum ya yi nadamar abin da ya yi a baya ka dinga tunawa kana cewa me ya kai ni na aikata haka me yasa na aikata wannan abin ba daidai ba ne kana neman mai ka nuna rashin jin daɗinka domin Allah ta'ala ya yafe maka ya karɓi tubanka ya ga cewa ka ƙaskantar da kai zuwa gare shi sai kai nadama annabi ya ce nadama kanta tuba ne ina ba ta bayanta shar'i na uku sai ce wa an yi azuma ko Allah ya uda ila zambin fi ma baƙi min umri ya azumta ya ƙudurta a cikin ransa a zuciyarsa cewa ba zai sake aikata irin wannan alefin ba cikin abin da ya rage na sauran rayuwarsa wannan shar'in tuba kenan idan yana da alaƙa tsakaninka da wanda ya halicce ka amma idan yana da alaka da wani bawa cikin bayin Allah ka ci hakkinsa hakkin nan na kuɗi ne hakkin nan na mutunci ne hakkin nan na wani abu ne to wannan kuma malamai suka ce shar'in na hudu shine raddul mazalimi kamar yadda abin da kai cuta kamero mutum malamai suna ta kawo maganganu da dama cewa idan kuma ba za ka iya ba magana ce ko ba kai saka faɗa ba ya za ka yi sun ba da jabaru suka ce zai kaje ka yi zulwaye mai kaman wanka ka cewa da ka san tsakanin mu da kai ai abubuwa da dama sun faru da Allah muna fatan ko me ne ya faru a yafi wannan ko me din ya shiga ciki eh eh kai da wasa malamai suna ce kai haka babu laifi ya ce a ba komai Allah ya fi mana ayyar to shi kenan ya tsira amma in kudi ne sai ka mayar in ba ka da shi da yali lokacin da muke tare wannan cikin karkara amma ba zan iya biya ba ina dai kwanka ya fi shi kenan ya ce ya fi ya ina ba ta fahimta so wannan ko ba a so mutum ya yi jinkiri wajen tuba in ka gane cewa lalle kana aikata laifi to ko ba a so ka yi jinkiri ba a so mutum ya jinkiri wajen tuba da ka gane cewa ka aikata laifi to yi gaggawa ka tuba don me yasa saboda ai ajali ba a hannunka yake rai din numfashin da yake shiga ya fita ba a hannunka bane kowane lokaci za a iya zuwa a ɗauki wannan rai din a jikinka ko baka da ikon tarewa ka ce ba zai fita ba dan baka shirya ba a'a babu shi sa ake so kullum mutum ya zauna cikin shiri ke zauna cikin shiri kar ka zauna baka shiri don mutuwa shi sa Allah ta'ala ya ce sun matabu sannan suka tuba to shine irin wannan tuba din kuma Allah ya kira bayan Allah ya ce mutane su tuba kar mutum ya ki tuba alai Allah ya kira mu a cikin suratul tarin ko ce ya yi wallazi da amur tubu ilallahi taubatan na su mako ya kuma su imani fitowa zuwa ga Allah tuba irin na zarar gonu suka ce tuba na zarar gonu shi da idan ka gina ɗaki ka kawo fallo kasa ka sa masa ciyawa ka riɗe kai masa kan kan fallo ɗin ka ɗora kan ɗaki idan ruwa ya buge shi na shekara biyu ko uku sai ka zaro ciyawar da aka yi wannan yanta aka gina kan ɗakin da shi kaga za ka zaro shi a miƙe ko amma in ka ce zai koma zai koma to wani shi ake kira tubar zaren gunu taubatar da su haƙin ma'ana a kan ka koma aikata wannan laifin wanda kwanan ka ya ƙare sai da wannan tsinken kaɗe za ka mai da shi ciki ai ba zai koma ba daga ƙarshe mai zai faɗi shi kankarewa zai to kai ma haka ake so ka zama kayi tuba tuba wanda yake ingantaccen tuba wanda daga shi ba za ka sake aikata irin wannan abun ba kaya da kaya haka min ba da zalika yace bayan wancanan ka bayan sun tuba Allah yace wa aslahu kuma suka kyautata me ma afsadu ko abinda suka bata suka kyautata abinda suka bata din suka zo suka kyautata inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'daha bayan wannan lagafur tabbas da yawan gafara ne rahimun mai dinkai ai shine mala yace summa inna rabbaka lalle sannan ubangijinka lillazina fa'alu ma'asi wai da suka aikata sabo fi hali jahili a hali na jahilcin su da li'aqibatiha ko li'uqubatiha don uquba da suka samu wa ijabiha domin kuma wajibtar da take lissuƙin lahi mana laifi yana sanya ɗan adam ya samu ƙoƙoba sannan yana wajabtawa ɗan adam fishin Allah to saboda wannan saboda wannan fa kullu asil lillahi muqtiya duk wani mai sabon Allah ya zama mai kuskure muqtiyan wannan da kuskure au mutu ambidin ko da gangan وهو جاهل wannan ya zama jahili bi hadal itibar in an kula da wannan wa in kana aliman ko da ya zama masani bi taribi da cewa abin da ya haramta a sane ya san ba haramun bane ko abin da ya halatta a ilimince ya san cewa ba halal bane to ko da haka ne ya zama jahili ko yace wanda suka yi wannan rayuwa sun marajau ila Allah sannan suka koma zuwa ga Allah amma kanu alaihi min zunubi dangane da abin da suke kansa na zunubai na sakon Allah wa aslahu nufusahu suka kyautata rayukansu wa amalahum da ayyukansu suka kyautata kawukansu suka kuma kyautata ayyukansu ya za ka kyautata kanka shine na farko ka samu aqida mai kyau ka san tauhidi kuma ka tantance tauhidin ka zaɓi mai kyau na gaske ka yi riko da shi ka samu aƙida ta gaske ka yi riko da ita sannan kuma ka riƙe ayyuka na ƙwarai ka kuma riƙi ɗabi'u na kirki a ce kana da halaye masu kyau kuma kana da ɗabi'u masu kyau kuma kana da ɗabi'a kana da addini kana bautar Allah to wannan shine kayan gyara kanka sannan sai kuma ka yawaita ayyuka na alkhairi sallah a cikin jam'i sallah ta nafilfili sadar da zumunci karatun alkur'ani girmama iyaye girmama abokai da ƴan uwa da makwabta da duk wani wanda yake da haƙƙi ka girmama shi gwargwadon abin da shari'a ta ce Allah ya ce duk wanda ya wannan inna rabbaka min ba'daha min ba'di tawbatihim lalle ubangijinka bayan tuban da suka yi wa islahihim da kyautatawar da suka yi la ghafurun lahum lalle mai yin gafara ne gare su rahimun bihim ko mai jin kansu ne daka kenan duk wanda yayi mummunan abu sai ya dawo ya gyara ya tuba kaman bai laifi bane shi sa aka ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu bai tuba daga laifi kaman ma bai taba laifi bane inda zaka tuba to zai za a waye gari a ce dole ka an yafe maka kai kaga za ka kawan baka taba laifi ba shi sa manzon rahama yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu mai tuba daga laifi tamkar kaman mutumin da bai da laifi daga kar mu dinga mai sakaci wajen tuba bisa abubuwan da muke na sabon Allah wasu da sanin mu wasu ko ba mu sani ba to da wanda ka sani da wanda baka sanin ba ka dage wajen tuba da kyautata ayyuka kuma yana daga cikin kyautata ayyuka na farko a samu ikhlasi cikin duk aikin da zaka yi duk aikin da zaka yi ya zama an samu ikhlasi a ciki wannan shine farkon abin da zai kyautata aikinka sannan kuma Allah ya ce ayi aikin manzo Allah ya koyar da yadda ake aikin sannan kuma kai shi bisa tsari bisa lokaci bisa yadda aka ce kai shi wannan shine dan adam zai samu wannan to wanda yake da wannan lalle ya sani inna rabbaka laghafurur lahu lalle Allah mai yin gafara ne ga su rahimun bihim ko mai jin kai ne a gare su Allah ka ji kanmu sai Allah ta'ala ya ce
inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
Allah ta'ala ya ce, Inna Ibrahima, lalle annabi Ibrahim, kana ummata, ya kasance kudwatan abin koyi ne, shi ne ummata. Kwanitan kuma ainihin mai, wadda yake mai jin tsoron Allah ne, hanifan kuma ya karkace wa kowane irin addini, ya tsayi bisa addinin Musulunci. Allah ya ce, walam yaku minal mushrikin bai zan daga cikin mushrikai ba Allah ce shakiran li al'ubi kuma annabi Ibrahim bai godiya ne ga ni'imomin Allah ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shirye da shi ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake bi keke sannan Allah ya ce wa atainahu fid dunya lalle mun biwa annabi Ibrahim a wannan duniya hasanatan aw mai kyau wa innahu fil akhirati lalle shi kuma annabi Ibrahim alahira lamin as-salihin yana cikin nagartattun mutane kun ga wayannan ayoyi suna gwada mana matsayi na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam na farko annabi Ibrahim shine gada ta annabawa ya ka ce gadar annabawa shine annabi ishaq ɗansa ne annabi isma'il ɗansa ne wa'annan ‘ya'ya nasa guda biyu a cikinsu ne aka samu dukkan annabawan Allah ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin zuriyar annabi ibrahim shi sa Allah ya ce inna Ibrahim lalle shi annabi Ibrahim kana ummatan ai imaman ya kasance shugaba ne fil khairi wajen alkhairi dan me yasa saboda shi ne shugaban masu tauhidi shi sa ya zama abin koyi aka ce imaman wani mai tafsir ya ce ƙudwatan abin koyi ne jagora ne domin mai domin shi ne ya kira mutanensa ya gwada musu waye Allah ya musu amfani da hankalin da ya kamata su yi amfani da shi wajen fahimta da sanin waye Allah da suka yi suka yi suka yi ya kai su kowace gaba da zai kai su ba su fahimta ba zai ce ya kome inda ne bara umin ya ku mutane na kusan lalle ni na barranta da Allah ce faja alaha kalmatin ko ba qiyatin fi aqli sai ka sanya wannan kalma ta zama wancan ziya a bayan shi sa Allah ya kira shi inna ibrahima kana ummatan ay qudwatan aw imaman annabi ibrahim ya kasance shugaba ne fil kairi wajen alkairi kairinsa na farko shine mai ya tsare tauhidi kuma ya koya wa al'umma tauhidi kuma ana so mutum ya rayu akan tauhidi ka yi koyi da shi wajen riko da tsayuwa akan tauhidi ba a wasa da tauhidi mutane an ce tauhidi za su dinga mamaki me yasa ahlus sunna suke yawan karfafa kalma ta tauhidi da aqida saboda ita ce gadan bayan addinin mutum idan mutum bai da aqida mai kyau to bai da addini dole in kana so addinin kai tabbata ka samu tabbataccen addini to sai ka samu aqida ingantacciya aqida ingantacciya kuma tauhidi ke tabbatar da ita da haka dole mutum sai ya san meye tauhidi ya sanya za a iya kaɗe ta Allah ya sanya zai tabbatar da haƙoƙin Allah a Allah ta'ala haƙoƙin bayin Allah ga bayin Allah eh bari mana wani bayan da zamu kuma watakila ba fahimta idan bawan Allah Allah ya daga darajarsa har ya bashi wata karama da mutane za su gani si al'ajabi si al'ajabi to wannan karama din da Allah ya bashi har mutane suke al'ajabi suke girmama shi a dalilinta to in ka san tauhidi ba za ka girmama shi sama da yadda Allah ya ce ba ba za ka girmama shi saboda yadda manzon Allah ya ce domin duk wanda za ka gani da karama ba shi ne farko ba kafin shi wasu sun samu karama wasu tasu karamar ma ta fi irin ta wanda kake gani a zamanin da kake amma shi kansa karamar ba ta batar da shi ba sannan kuma bai amfani da karamar da Allah ya masa ba ya batar da wasu mutane su da ya kamata mu gane wannan shi sa annabi ibrahim Allah ya masa baiwa ya masa karamci ya masa mu'jiza ya ba shi dukkan abin da ake baiwa bawa Allah ya masa wannan amma dukkan waɗannan matsayi da daraja da karamci da mu'jiza da Allah ya bashi bai kangarar da shi ba haka waɗanda suka biyo baya to haka kuma duk wanda yake koyi da mutanen kwarai duk darajar da Allah ya yi masa wani darajar ba ta sa shi ya bar Allah ya ga ya ji cewa shi wani ne kamar yadda a yau akan samu shehu ne sukan ce ka kama su ka bar Allah kai baka isa ka taba ka rike Allah ba wani a social media na gani wani yana ba da labarin shawa abdulkadir ko cewa ya ce masa in na ce Allah kai kuma sai ka kira suna walle ɗan nasiru ko kowa ya ga wannan aiko yace can sai ya kira sai ya wani shedan ya zo ya ce masa kai yanzu shi na kiran Allah kai kuma ka kira sunan wani ka zama mushriki kawai da yace Allah shi ma sai ce Allah kawai sai sulmi yanzu ne ya kuma da hankali wai sai sulmi ya kawai can dai sai ya ji babu alamar sai sa hannu ya kai ya haka ya ce ai iblis ne zai ce to ai ka gani da sai ka ci gaba da faɗan abin da nace kaga wannan hankali ake amfani da shi to mutanen kirki wanda za a baka labarin su wanda suke da karamci wanda yafi na irin wayannan su ba su yadda ba ma cewa irin wannan mu dauka cikin manyan sahabbai mu dauki sayyidina Umar yana da karamomi da dama wanda za a bada labari da su ciki daga ciki irin karamominsa wata ran a sallan asuba ya zo da an zo da dibino a faranti sai aka bashi sai yake raba wa mutane sai ya ɗauki dibinon ya biyo sayid na aliyu sai sayid na aliyu ya ce ji zaƙi sai ya nuna alamar da a ƙara masa mana sai umar ya ce masa da annabi ya ƙara maka jiya da na ƙara maka sai da aliyu sai rufe ya ce kasan gaibu ne ko wahayi aka maka ya ce babu ɗaya ya ce kawai ittaqi firasatul mu'min firasa ce karama ce Allah ya masa sayyidina aliyu yayi mafarki da daddare a sallan asuba manzon Allah ya zana raba dibino ya bashi kwaya ɗaya ya ci ya ji zaki da gare waye sai ga dibino an zo ana rabawa an bashi ya ci ya ji zaki sai ya nuna kwadai zaka ce da an baka je zizziran nan da an kara maka Umar ya taba cewa ku ce shi wani waliyin Allah wannan ya ishe ka karamci ai ko ya ishe mutum ku gane wannan lalle karimi ne yana da daraja a wajen Allah karamarsa ta biyu ya tura rindina yaƙi a guri mai nisa yana kan mumbare ranar juma'a sai Allah cikin hasashe ya nuna masa cewa idan ba su rindinan nan ba ta je ku kaza ba za a ci su da yaƙi kawai sai ya kira kwamandan rindinar yana madina kama yanzu kana azari ka kira wani mutum a sokoto sai umar ya kira shi yana madina ya ce sariyatul jabal al jabala ya kai sariya kawo dutse kaza kawo dutse kaza malamai tarihi sun ce duk wanda yake filin ya ji murya kuma Umar yana Madina ya kira shi Allah ya dauki murya ya kai ta filin yaki Sariya komandan yaki ya ji umarin da Umar yake bashi ya je ya bi dokar Umar kuma suka ci nasara kai karaman da ta wuce wannan Umar ya zo ya ce a ce a girma ba shi ana cewa shi kaza ne ana ganin hotonsa a sama a cikin tauraro ba ganin hotonsa a katanga ya kamata mu gane tauhidi Allah tallahi mutum ya fahimci aqida to wannan tauhidi da sanna ainihin Ibrahim ya rike shi sa Allah ya kira shi ce shi shugaba ne ce inna Ibrahim kana imama fil khair shugaba ne wajen jagoran da mutane wajen aikata alkhairi dukkan abun alkhairi annabi Ibrahim ya rusar da mutane wa kana da'ian ya zama mai da'a ne ga Allah khadi'an lillahi mai kaskantar da kai ga Allah la yamilu an dini islam ko baya karkacewa addinin musulunci muwahhidan lillahi yana mai kadaita Allah gaira mushrikin bi ko bai zama mai tarayya da Allah haka ake so ni da kai mu zama mu zama mai da'iin masu biyayya ga Allah khadi'in ba su kaskantar da kai ga Allah na lanul la nanul menene ba za mu karkace wa addinin musulunci za mu karkata zuwa ga addinin musulunci muwahhidina ko masu kaskata Allah ne masu kadaita Allah ne gairar mushriki ko mu zama ba mushrikai ba ta hanyar shiga ko ka girmama wani malami har ka kai shi matsayin bauta ko ka je ka zo mushriki ta hanyar rikon wani aljani ko wani boka ko na mai kama da ka wa kana shakiral li na'amillahi kuma ya zo mai yawan godiya ne ga ni'imomin Allah annabi Ibrahim yana yawan godewa Allah bisa ni'imomi to amma kun san babban matsalar mu a yanzu ba mu fahimci cewa muna da ni'imomi ba asalin abin da muka fahimta wahalhalun da muke ciki sai muka kaddara babu wata ni'ima a kewaye da mu amma ga ni'imomi nan nau'i daban-daban kuma ya danganta da mai ka fahimta mai ni'ima na farko akwai ni'ima ta addini babu wata ni'imar da ta fita duk ni'imar da za a baka ba ta kai ni'ima ta addini ba to Allah ya zaɓe ka ya baka addini ya kamata ka gode wa Allah a wannan dan ba yinka bane zaɓi ne daga Allah ya zaɓe ka ya shiryar da kai ya sanya ka cikin masu riko da addini na gaskiya kaga wannan babban ni'ima ce babu ni'imar da take sama da ni'imar musulunci ni'ima ta biyu Allah ya maka hankali Allah bai barka baka da hankali ba ya maka hankali kana da ni'ima babba domin ba za a gane ni'ima ta hankali babban ni'ima bace sai kaga wanda bai da hankali idan ka je kai sam da hankalinka kai tsam da tunaninka kai shiru sai ka duba mutumin da Allah ya jarabe shi da jinya ta rashin hankali sai ga shi fa abu da yake a tsaye abu da yake a tsaye ba inda ya je inda hankalinsa zai dawo iyakun da ya tsaya din nan daga nan zai tashi ko mun tufansa kuwa tashi kaga hankali da Allah ya baka babbar ni'ima ce ka gode wa Allah akan wannan na uku Allah ya maka lafiya wani na na akwanci sai an daga shi sai an tayar kuma ya fi shekara biyar ko goma a haka kai Allah ya baka lafiya za ka taka ka je ko'ina za ka ci komi za ka sha komi saboda Allah ya baka lafiya amma duk baka ƙidaya wannan a matsayin ni'ima bayan haka garin da kake Allah ya zaunar da ku lafiya babu wani tashin hankali da ya shigo muku gare wannan ni'ima ce babba to ni'imomin idan zamu dinga lissafo su suna da yawa to annabi Ibrahim duk wata gaba ta ni'ima da ta same shi Allah ya ce kana shakiran ya kasance mai yawan godiya ga Allah bisa ni'imomi saboda wannan ikhtarahu Allah li risalatihi sai Allah ya zabe shi dan ya aiko shi da sako saboda waɗannan halayya ta sai Allah ya zabe shi dan ya aiko shi da sakon manzanci zuwa ga al'ummarsa kuma Allah ya zabe annabi Ibrahim ya bashi annabta ya bashi manzantaka ya bashi sako ya kai wa mutanansa kuma annabi Ibrahim ya ji ya samu mutanensa ya karantar da su tauhidi ya kiraye su zuwa ga ta Allah ya kuma gwada musu waye Allah ta'ala don su kiyaye su rayu bisa bin Allah in sun yi haka za su tsira gobe alkiyama wa arshadahu ila tariqil mustaqim kuma Allah ya shirya da shi zuwa ga tafarki wanda yake miƙeƙe Allah ka shirya da mu wa huwa al-islam shine addinin musulunci wa atainahu fid dunya ni'matan Allah ce mun bashi a wannan duniya ni'imomi hasanatan masu kyau minas sana'i alaihi da da yabo na yabon da za a yi a kansa na watan bayanta fil akhir a mutanen da so daga baya mu da muka zo a baya ba gashi yanzu muna faɗan labari a kansa mun ga muna ambatansa da alkhairi mutane ta shi da ayyukan kirki to kai ma ka dage ka yi koyi da mutanen kwarai don in ka mutu a dinga cewa a garin nan da an yi wani akwai mutanen da sun shahara masu arziki a garin nan zai wahala a je ka je wutar ko anguwanni ko wurare baka ji ana ambatansu ba kuma wani ya fi shekara talatin da mutuwa amma ana ambaton su saboda alkhairin sa da yi to kai me ka shirya wani irin abu kake yi don in ka bar duniyan nan kai ma ka bar yabo mai kyau isa Allah ya ce wa atayna fi dunya ni'matan hasana mun bashi a wannan duniya ni'ima kyakkyawa min as-sana'i alayhi na yabo akan shi fil akhiri a cikin mutanen da su a bayan sa wal qudwatu bihi kuma ya zama shi abin koyi ne da koyi da shi wal waladu salih kuma Allah ya basu ya bashi ya ko da na kwarai wa innahu indallahi shi kuma annabi Ibrahim a wajen Allah fil akhirati alayra lamina salihina yana daga cikin mutane nagartattu hay ashabul manazil aliya suna cikin mutanen da za su samu gidaje maɗaukaka masu girma bara Allah zai bashi gidan aljanna maɗaukaki mai girma wanda yake mai kyau Allah sannan sai ce summa auhayna ilaika sannan sai muka yi wahayi zuwa gare ka wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tabi millata ibrahim kaje bi addinin annabi ibrahim hanifan ka karkace wa kowane irin addini wa ma kana min al-mushrikin amma ka sani annabi Ibrahim da zan cikin mutane mushrikai ba ai shine ma da yace thumma auhayna ilayhi wa rasul sannan sai muka wayi zuwa gare ya ga wannan manzo ani tabai ila islam ka je ka bi addinin musulunci kamar tabahu Ibrahim kamar yadda annabi Ibrahim ya bi wannan addini na musulunci wa an wa an wa an wa an istaqim alayhi sannan kuma ka tsayu a kansa kada ka yadda ka kauce kada yadda ka karkace shi sa yace hanifan mana ya tsayu akai ya kauce wa duk abin da yake ba addinin musulunci ba ya zo ya tsayu akan addinin musulunci wala tahid adam to haka anu kada ka karkace wa wani addini ba addinin Allah fa inna ibrahima lam yakun minal mushrikeen domin ka sani shi annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba ma Allahi tare da Allah gairu wanda suke hada wani Allah da Allah a cikin ibada me yasa ake yawaita kalmar shirka shirka shirka saboda ita ce take tabbatar da mai bauta a wani Allah ba Allah ba shirka shine tabbatar da haƙƙin Allah ga wani Allah shine shirka to shi sa ake gargadinmu kar mu ɗauki haƙoƙin Allah mu baiwa wani Allah in ka ɗauki haƙƙin wani Allah ka baiwa wani Allah ka zama mushriki kuma ka sani wannan haƙƙin Allah ne shi sa hadisin Mu'adh bin Jabal yake gwada yake sake tabbatar mana da wannan Mu'adh bin Jabal yace كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم على حمار له na kasance annabi ya dauko ni akan wani jaki nasa sunan jakin sunan sa Ofero yace muna tafiya akan jaki fa kala ya mu'abu atadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah sai manzon Allah ya tambaye mu'azu yace ya kai mu'azu ka san haƙoƙin Allah akan bayin Allah kuma ka san haƙoƙin bayan Allah a wajen Ubangiji ta'ala, mana haƙƙin Allah a kansu. Mazan jaba ya ce, Allahu wa Rasuluhu a ce Allah da manzansa ne suka sani. Sai mannan Allah ya masa bayani, ya ce, haƙƙun layi alal ibad, haƙƙin Allah a kan bayan Allah, an yi abu duhu, wala shirku bihi shi'a. su bauta masa kada su hada shi da kowa a wajen bauta su sani cewa Allah shi kadai ya cancanci bauta to izuzu duk abin da za a kira shi ibada to karka sarrafa shi a wani Allah kai shi kadai ga Allah ta'ala shi ne kayi abin da ake so duk abin da ake yi wa Allah na haƙoƙi da ake baiwa Allah haƙƙinsa to kar ka ɗauki wannan haƙƙin ka baiwa wani bawa cikin bayan Allah in kai haka ka yi abin da aka hana ka zo mushriki ai shirka shine musawatul layi shine ka daidaita Allah ko ka canja Allah da abin da yake na Allah ne ka ɗaukar ka biyo wani Allah kaga in ɗan adam yayi wannan to ya fada cikin rigima haka sai kenan sai ka zama ka zama shirki shine Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa Mu'adh dan Jabal yace haqqullahi ala al-ibad haqqin Allah akan bayansa an ya'budu su bauta masa wala shirku bihi shay'a kada su hada shi da kowa cikin ibada sai yace wa haqqul ibadallah amma haƙƙin bayin Allah a wajen Allah Allah yu'azziba man lam yushrik bihi ce Allah ba zai azabtar da duk wanda bai shirka da shi ba to amma wannan haƙi haƙi ne na wajibi ko haƙi ne na ja'iz haƙi ne na ja'izi dan Allah ya ce kana da haƙi a kansa sai ya ga dama ya baka karka ce ai ina da haƙi a gun Allah wannan haƙi ne ja'iz da ba ta fahimta da haka malamai shari'a suka ce ba za ka ce na wajibi bane dole sai Allah ya maka a'a baka ba ka ake nufi da wata mafahimta da ka Allah ya tada to a shekina ya kamata mutum ya san haƙƙin da yake wuyansa na ainihin addinin Allah da ka karka haɗa Allah da wani wajen bauta kan ka yi ƙoƙarin mai ɗaukan haƙƙin Allah ka baiwa wani Allah in kai haka ka yi abin da Allah ya haramta don na ga lokacin ya yi sai mu tsaya kan wannan aya ta ɗari da ashirin da uku in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta gaba abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma gafarta mana kurakuranmu ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya ainihin kankare mana kurakuranmu da zunubanmu اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقي عنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته